أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna bakwai ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalamu dubu biyu da sha tara za mu tashi sabon watan kitabu daga cikin watan littattafan wannan sirrul bukhari بسم الله الرحمن الرحيم كما يدعى الإمام البخاري رحمه الله يسابع جزي فار ساب بادي سياب إيش بسمله حكما يرئرن سوجرن سو الإمام مالك رضي الله عنه الإمام مالك رضي الله عنه أتم وضع حقيقي إن ذي فار ساب كتاب ذي فار بسمله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا ko kuma kitabu kaza bismillahir rahmanir rahim ديكم كتاب كتاب فضائل المدينة شين كتاب كتاب مع الإمام البخاري سنة الجامع الصحيح وتشين نشر نتر تندق كتاب بدء الوحي كتاب بدء الوحي شين الإمام البخاري يقول إلى شيء شين كتاب نفركم وأن شين كتاب نشر نتر أقول بابو وأنا كون كتابه كتاب فضائل المدينة الإمام البخاري رحمه الله يجيونا للتابنا مغنى كان فضل المدينة هو أن للتاب يا تتر باب ونك مغنى أكن فضل المدينة معنى ينشي مدينة بأي بياني باب بأي نسبة بأي نسبة بأي abin da ke zuwa ga tunani madinatul rasuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma al-madina sun binni to sai aka ce almadina babu fada'ilil madina to duk da yake wannan lafazin yana daukar birni birni masala to abinda yake zuwa ga tunanin farko madina maliki sallallahu alaihi wasallam ita ta kwace wannan suna na madina to haka yanzu in za a ba wata madina sai an raba ta ce madinatu salam madinatu kaza madinatu kaza madinatu kaza amma madina kawai madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna Allah tabaraka wa ta'ala sunnar sace ya fifita sashen wani jinsi akan sashi haka madina gari ne daga garuruwa ƙasa ce daga ƙasashe amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ware ta da wata fadala da girma da daraja akan shauran garuruwa da wurare to kaga wannan al'ada ce ta Allah subhanahu wataala na fifita sashen wani jinsi akan sashi wasu wurare Allah ya fifita su akan wasu wasu duwatsu Allah ya fifita su akan wasu wasu itace Allah ya fifita su akan wasu haka dai haka dai haka dai sunna ce ta Allah fifita wani sashen jinsi akan sashi wannan shi ma haka
babu haramin madinati babu haramin madina kamar yadda aka sani in yi ci kitabu a ƙarƙashin kitabu akwai abuwa babu ba wannan babi na magana akan babin farko a cikin wannan kitabu yana magana akan haramin madina yadda makka take da harami ma'anan harami Allah wurin da ke da wasu dokoki an sanya dokoki a wurin da ƙa'idodi ba za a ke kasu ba wurin na da wata alfarmar da ko ina bai da ita ba ko ina ke da wannan ba shine ma'ana harami wuri mai alfarma kuma wanda ke da dokoki ba a kaza ba a kaza ba a kaza wannan babi abin da zai bayani kenan haramin madina
حدثنا ابن عمر حدثنا خالد بن يزيد حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن حدث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدثا من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن عنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطأ شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا أبو النعمان أبو النعمان يا ذا سلموا شيكم يجي قال حدثنا ثابت بن يزيد يجي ثابت بن يزيد يا ذا سلموا قال حدثنا عاصم يجي عاصم يا ذا سلموا شيء أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس شيكم يا جد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيكم أنس بن مالك ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal maliki sallallahu ta'ala wasallam ya ce almadinatu haramun min kaza ila kaza madina harami ce ma'anar harami ce tana da dokoki tana da ƙa'idodi sannan tana da alfarmar da ba za a keta ta ba tana da alfarmar da ba za a keta ta ba haram min kaza ila kaza a cikin wannan lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce daga kaza zuwa kaza aka ce nan an an ibhami ma'ana ba a faɗi wuri suna wuraren ba ya ce min kaza daga wuri kaza ila kaza zuwa wuri kaza in mun wuce gaba riwayar gaba za ta yi tasrihi da wannan ibhamin da aka yi shine almadinatu haramun min a'irin ila kaza madina harami ce wato tana da alfarma ba a keta ta tana da dokoki ba a keta su daga dutsen kaza shine a'ir daga dutsen a'ir shine kaza din ila kaza zuwa wuri kaza la yuqta'u shajaruha to kaman bayanin alfarmar ta ta kenan da dokokin da suka ta'allaka da Madinar menene ba a yi me dokokin sai aka ce la yuqta'u ma'aki sallallahu alaihi wasallam ce la yuqta'u shajaruha ba a karya icen madina kaga can mutu ba a karya icen makka wala yuhdathu fiha ko da ciyayi ba a yanka sannan ba a karya icen madina wala yuhdathu fiha hadathun ba a kirkira abin da baya da tushe a alqur'ani ko da sunna shine kirkirarren abu ba a yi a madina kirkirarren abu a musulunci bai da gurbi duk abin da za a canza alkur'ani bai san abin ba bai yadda da shi ba sunna ba ta san abin ba ta yadda da shi ba to wannan abun shi ne ake ce mu kirkirarre shi ne bid'a abin zargi shi ne bid'a abin ki wannan shi ne to duk wanda watan ya kirkiri abun da ko ba a kirkirar abin da bai da tushe bai da asali a alkur'ani ko sunna wa man ahdasa fiha hadathan duk wanda ya kirkiri don sai an koma ga fasarar malam menene kirkirar domin in ba haka ba to abubuwan da suke madina wani zuwan da kirkirar su aka yi suna da yawa to la'ana za ta yi yawa la'ana za ta yi yawa shi kanshi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba kaga yanzu mai da shi akan yadda yake yanzu ba yadda yake da ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ginin ƙasa bangayen shi saman rufin shi tankar dabino to ya dauki wannan fasarar ta zahirin ta ba hadasa biya hadasa yanzu mai da shi ginin bulu ai mai rufi ai bene a sa tiles a sa marbles a sa fitilu a sa ac ac duk mana hadin safiya ne da an ba shi ake nufi abin da ke kan da alkur'ani ko da sunna duk wanda ya kirkiri wani abu a madina mai karo da qur'ani da sunna shi ake magana to kada mutum ya tsaye domin wanda ya kamar hadasa fiha hadasan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين duk wanda ya kirkiri wani abin da ke da karo da alkur'ani da sunna a cikin madina ko ina mutum ya yi wannan abin zargi ne to amma ba kamar madina domin aikata abin a madina aikata mugun aiki a madina aikata abin da bai da tushe da asali a madina kamar takakkaci domin daga nan umarnin ya fita daga nan umarnin ya fita kara da duniya duk inda aka ga man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun daga madina ya taso to sai ya ce shi ne inda zai je keta wannan albarnu ba sai ya je madina inda zancen ya fito to kaga nauyin kirkirar abin da bai da tushe da asali a madina kenan amma ba da haka ba ko ina ma laifi ne amma madina ya fi kauri laifin ya fi kauri domin daga nan doka ta tashi فعليه لعنة الله لأنر ملا لأن أبنجي تبارك وتعالى تاتبت قواندي كيريون أبن دبيد أسلي القرآن دا سنة أمدينة والملائكة دا ملائكة والناس أجمعين دا متعني دا كنسو أكتي وانا اللعنة بإذن لأنا بتي تا وكان كافرين كافرين كافر كنتنا جامس لأنا وانا اللعنة بإذن وانتمتي أكتي azabtarwa ce daga ubangi tabaraka wa ta'ala shine ma'ana ba haramta rahamar ba ka cokaf dungurungum ba haramta rahamar ba ka cokaf dungurungum kamar yadda la'ana a haƙƙin kafirai shine nisan ta su daga rahamar ubangiji dungurungum ma'ana gaba ɗaya to ba irin wannan ba wannan a matsayin laifi ne amma Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hukunci na azaba da uquba ga wanda ya kirkira wannan abu a madina to haka in mutum ya tafi madina ya ta taka tsantsan komi zai sai ya tambaya in bai sani bai tambaya don kada ya fada cikin irin wannan to
حدثنا أبو معبر حدثنا أبو خوارز عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأمر ببناء مسجد فقال يا بني الدجال سالموني فقالوا لا تطلب ثمره الا الى الله فامر بقبور المشركين ونبشت ثم بالخرب وسويت وبالنكل فقطع فصرهن خلع الا المصري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرم فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد الإمام البخاري رحمه الله يجي قال يجي حدثنا أبو معمر يجي أبو معمر يا تدم قال حدثنا عبد الوارث يجي عبد الوارث يا تدم عن أبي التياح يا كبود أبي التياح شيكما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال يا جدك عن بن مالك يجزى الله تبارك ليش ياتي قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة يجي من الله صلى الله تعالى وسلم يازو مدينة فأمر ببناء المسجد ينازوا فركم أبن ديفارة يي أمرني أجينا مسلاج النبي عليه الصلاة والسلام ده كان سيكي دوكو بلو أكافت السا يتركي ده دوكاكا sabai su sheko su karbe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a فقال يا بني النجار فقال كافين haka domin abin da za a faɗa haka kafin a gina masallaci to da ya umarni a gina masallaci to ai sai an samu wuri in an samu wuri sai an gyara shi yadda za a yi gini ya tsaya sai an gyara shi yadda zai cancance karbi gini to shi ne sai ce ya bani najjar wajen neman filin kenan ya ce ya ku bani najjar saminuni watan ku yi wannan fili kuɗi in biya ku saminuni ku yi mai kuɗi in biya ku saminuni ku faɗa min kuɗi na in biya ku daga saman ne saman kuɗi saminuni ku yi mashi kuɗi in biya ku ko ku faɗa min kuɗin shi in ba ku in biya ku faƙalu sai suka ce la naslubu samanahu illa ila Allah ya rasulullahi ba ma neman kuɗinsa ma'ana illa ila Allah mu sakamakon muke nema wajen Allah sakamakon muke nema wajen Allah fa amara bi quburil mushrikin fa nubishat sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a gina masallacin wajen gyara wurin da za a yi masallacin to akwai makabarta ta mushrike a wurin manzo Allah ta sanar ce a tone kaburburan nasu duka aka tone aka tara kasan wuri daya aka baje kasa aka lebur dinta fanu bishat aka tattone kaburburan su thumma bil khirabi sannan kuma wuraren da suke khirab din nan an masa fasarori da yawa wajen fasara uku dangane da dugar da ya taho khirab jam'i ne ma'ana wuraren da suke sun yi watan zaizayewa wuraren da suka zaizaye sun yi irin kwazazzabai haka ƙasa za ta tsatsage irin eroshin din nan da sauransu to ka ga akwai buƙatar ciko to wannan ƙasar wadda ta zazzaye ta tsatsage ta faffashe ta yi ƴan kwazazzabai kwazazzabai da ƴan ramu-ramu haka to fasuwiyar aka cike ta aka yi lebur ɗinta kaga wuri ya yi lebo wabin nakhli dabinan da kuma suke a wurin faqudi'a sai aka yayyanke su fasaffun nakhla qiblatul masjid sai suka saffu suka daidai suka yi sahu sahu layi na nakhla dabinan nan ga alqiblar masallaci aka ce nan wasu malamai sun ce bai da alaka ba wata munasaba tsakanin wannan da kuma watan hadisul babi babi na magana akan haramin madina amma shi kuma wannan yana magana wannan hadisi na magana akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi shine masallaci ala ayyati hala dai wasu na ganin akwai munasaba wasu suna ganin babu wata munasaba
حدثنا اسماعيل بن عبد الرحمن بن الله قال حدثني اخي سليمان عن عبيد الله بن قران عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينه على لساني قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه
wasu suka ce alaƙa da ke tsakanin haramin makka watan umarnin ya bambanta aka ce wancan na haramci ne wannan kuma na tanar zuhe ne an so kada mutum ne waɗannan dokoki an so kada mutum ke tasu amma ba kamar irin na makka ba ne a wajen ƙarfinsu domin me domin ga wani dalili ma nan cikin hadisin fa amara wa bin nakli fa qudiya wa bin nakli fa qudiya kaga a makka ba a sassarewa amma nan ga annabi sallallahu alaihi ya umarni a sassare din aka ce to wannan umurnin ba mustamirri ba ba mustamirri ba ba mustamirri ba wannan hukunci ba mustamirri ba ba na dindindin ba ne eh na wani lokaci ne saboda an zo ana bukatar masallaci da haka in wannan bukata ta wuce wannan alfarma ta madina tana da inji wasu حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني قال وعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه وأن الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله إسماعيل بن عبد الله يا ذن تدمو شيني إسماعيل بن عبد الله بن عبد الويس شيكما abin da ya ce ƙala haddasani akhi ya ce ɗan uwana ya zantar da ni an sulaimana ya ji daga watan sulaiman ibn bilal shi kuma sulaiman ibn bilal an ubaydillah an sa'id al-maqburi ana abi hurairah ya ji daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce hurrima ma bayna labatay al-madinati ala lisanihi an haramta an sanya alfarmar abin da ke tsakanin gefen madina ala lisani a bisa harshe na a bisa harshe na nan abin da nasarar sun ke nufi watan haramta haramin makka shi da lafafin alkur'ani ya zo da lafafin alkur'ani ya zo ko tutun da lafafin alkur'ani ya zo shi kuma wannan na madina annan sassanin ce ala lisani a bisa harshe na amsa harshe na ne amma dukkan su wahayi ne hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta farautar nan na barri kaga wannan hukunci da lafazin alqur'ani ne ma dumtum hurma bata kuna masu harama da haji ko da umra to amma wannan haramta shi kuma madina haramin madina ala lisani a su harshe nan amma dukkan su gabaki ɗaya fa wahayi ne da wanda ya zo da lafazin alƙur'ani da ya zo da wanda ya zo da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su watan wahayi ne domin as-sunna an-nabawiyyah wahyu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce eh ya ka wanda zai zo da lafazi na alƙur'ani saukakke wannan kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam lebansa na sama da na ƙasa ba zai buɗe bai faɗi wani abun da sunansa sauran القرآن يأتي وحي يتو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى ذات ما لم تكتشي السنة النبوية وحي أبن الله أتي من الله يفعل يا أيكة سنة سوحي شما سنة سوحي ذاك سيتي على لسان قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة سيما الله صلى الله عليه وسلم يلوم بني حارثة فقال يتي أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ina ganin ku ya ku bani haritha kun fita daga cikin haramin madina don suna gefe gefe sun malta fata sannan manzo Allah sallallahu ya juyo fa qala bal antum fihi a a kuna ciki a a kuna ciki mana kuna ciki ba ku fita ba aka ce wata kila kafin Allah in kayar da shi da iya hududul harami na madina wata kila lokacin ne ya ce ba ku cikin kun fita lokacin da Allah ya tsinka da shi ya gano hudud na haram din na Madina to sai ce kuna ciki ko hikimomi na ma'aiki sallallahu ta'ala sallam a cikin magana don daɗaɗa wato zuciya suna cikin haramin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin haramin Madina
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعرج عن إبراهيم السامي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى سفا من أهلس فيها عدسا أو آوى مهلسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحد واحدة فمن أعطى مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال عبد الله عدل إذا
حدثنا محمد بن بشار الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه من ديشي ما عندنا شيء باب دوني أبو ربوتج أكتي أنا نقول ربوتج أما عندنا شيء أو إننا أشياء suna riƙe da sunna suna riƙe da alƙur'ani suna riƙe da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma abin da sayyidina ali ke nufi ba mu da wani littafi rubutacce wanda ya tarar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kitabullah abinda muke kamar karatun mu na baya din muhadar nan da aka yi akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa ko wani rubuce littattafai da sunna rubuce kace wannan sai bukhari ita kanta sunna ba a dawana ta ba a tattara hadisan manzo Allah wai da ba littafi littafin da ke kadai alqur'ani sai waɗannan suhuf din a sahifatu sadiqa sahifatu ali sayyidina ali irin wannan da matara kama da su waɗanda ba su wuce a kirge su da yatsun hannu ɗaya ba a sahifatu sadiqa tana cikin wannan sahifatu ali tana ciki to shine sayyidina ali ke cewa ma indana shay'un ba mu da wani abu rubuce illa hadhihi sahifa illa kitabullah wa hadhihi sahifa sai littafin Allah da wannan takarda an nabi sallallahu alaihi wasallam wadda aka rubuta ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda ke ciki almadinatu haramun ma baina a'irin ila kalam madina harami ce har dalilin kawo wannan madina harami ce ma bai na a'irin tsakanin dutsen a'ir a madina yake ila kaza zuwa wuri kaza to wannan shine haddi na haramin madina shine labata yana gefanta na gabas da gefenta na yamma shine labata yana man ahadasa fiha hadasan duk wanda ya farar da hadasan kirkirarren abin da bai da tushe bai da asali bai da dalili a alqur'ani bai da dalili a sunna in tsasson rai ne kadai bai da goyon bayan sunna ko alqur'ani aw awa muhdisat ko kuma awa ya ba da mafaka ga dan bid'a ma'ana mai kirkirar abin da bai da tushe asali bai da tushe da asali alqur'ani da sunna to ba wanda ya ba ko wanda ya bashi mafaka an gane wanda ya bashi mafaka ya zo yi wasu suka ce ma'anarsa man zalama au a'ana zalima wanda ya zalunci ko ya taimaki azzalumi a cikin madina fa alaihi la'natullah la'ana ubangi ta tabbata gare shi wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'ina da mutane dukkan su la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl la yuqbalu ba'a karba sarfun إبادة ستفر الله ولا عدل كوت نافلة الحسن البصري يجي صرف إبادة تنافلة ولا عدل كو إبادة وتنتا فرلة ثم فسر بالأس وصفت صرف نافلة عدل فرلة وصفت أسلكون هكذا صرف نافلة عدل فرلا ko kuma sarfun farilla adlun nafila shine ma'anarsa wasu ka ce sarfun aikin da mutum zai yi tuba tubarsa shine ma'anar sarfun adlun kuma mutum ya gabatar da wata ibada wata za ta zama fidiya fansa ga wani laifi ne ya aikata laifi sai yanka dabba ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan fidiya ce ta fanshe shi akan laifin da ya ma Allah to wannan shine adlun bil fidiya قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله يجي عدل أبن عدل إن فداء لا يقبل باء كرب صرف إبادة الساء تفر الله ولا عدل تدقى سيجي فسر عدل فداء فنسخ ma'ana abin da ya gabatar don ya farshi kansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to in yi wannan mummunan aiki a Madina duk da wancan da wancan din duk ba wanda Allah ya karba da tubar da fansar ibadar ta nafilar da ibadar tafarilla ba wanda Allah ke karba to hakan wa qala annabi sallallahu ta'ala sallam yace inji sayyidina ali zimmatul muslimina wahidatun alqawlin muslimi wahidatun ɗaya ne in wancan ya kulla kamar wancan ne ya kulla bai da damar ya warware in dan wanka musulmi ya kulla alkawali da wasu ma'abuta wasu addinai daban wanda alkawalin nan ya shafi musulmi to in ɗaya ya kulla wannan alkawalin to ya shafi da sauran dole wajibi ne akan sauran musulmi su kiyaye wannan alkawalin da ɗaya daga cikin su yi kada su ya da wani kuka yi wannan alkawalin mu ba da mu ba ذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما دوان دي والوريم مسلمي القول دي قلا فعليه لعنة الله لعنة أبني تاتا فتقريشي والملائكة دلعن الملائكة والناس أجمعين لعن المتاني دكرس لا يقبل لا يقبل لا يقبل منه صرف ولا عدل باء كرب الصرف واتن أنساك من متاجي صرف إبادة ستنافلة ولا عدل هو إبادة ستفرلا هو صرف إبادة ستفرلا ولا عدل هو إبادة ستنافلة ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما دون يجب إن جمتان يرئيس مواليه إياه جدنسا tare da ba suna iyayen gidansa ba kamar bawa in ya riƙe wasu a matsayin iyayen gidansa kuma ba su ba ne hakikalin iyayen gidan nasa sai aka ce bi gairi izini mawalihi ba tare da izinin mawalihi su shugabannin nashi ba su masu gidan nashi ba to fa alaihi la'natullahi wasu suka ce wannan izini watan ba sharfi bane wannan kamar dai ka'ida ce ta magana irin ta larabci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana amma in duk wanda ya danganta kan shi ga waɗanda ba su ne iyayen gidansa ba to wannan la'ana fa ta tabbata akan shi wannan la'ana ta tabbata akan shi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu shine la yuqbalu minhu sarfun wala 'adl ba karba sarfun wa tan ibadatu tanafila wala adl ko ta farilla ko sarfun ibadatu ta farilla wala adl ko ta nafila ko sarfun ba a karɓar tubarsa wala adlun ko kuma wata fansa da zai bayar ya fanshi kan shi daga wani laifi da ya duk ba a karna.
Babu fadlil madinati wa annaha tarkul nas.
Babu fadlil madinati wa annaha tanfin nasa wannan babi al-Imam al-Bukhari rahimahullah ya ce wannan babi na magana akan fadlan Madina ma'ana Madina na da wata fadla ta daban ba kowa ke da ita ba ba ko ina ke da wannan fadalar ba to wannan babi zai magana akan fadala da girma da darajojin madina wa annaha tanfin nasa daga cikin darajar ta da girmanta tana kore annasa miyagun mutane ba annasa mutane ba a shiraran nasi tanfi shiraran nasi ba tanfin nasa ba watan zai zama ala taqdiri mudafin an ce tanfin nasa ai tanfi shiraran nasi tana kore miyagun mutane daga gare ta aka ce wannan cewa tanfin nasa tana kore watan miyagun mutane daga gare ta wannan lafazi watan wannan hukunci ko wannan matsala watan ba ko da yaushe ba ne waqtan ne duna waqti وفي قوم دون قوم وفي خصوص وفي خاص دون عام ba ko da yaushe ba ba kuma ga kowa ba a'a lokaci ne wasu lokuta ne kamar yadda imam al-qadi iyali ya ce hada mukhtassun bi zamani ya ke bantu da zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin babu wanda ya yi haƙuri akan hijira ya tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imanin sai kauri imanin sai yayi ƙarfi shi ya tsaya Madina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina al-Imam an-Nawawi yace laysa hadha zahir yace ba wannan ne ba wannan zahirin nashi ma na ma'ana ba domin a wajen muslim akwai la taqumu sa'atu hatta tanfil madinata shiraraha kama yanfil kiru khabat al-hadidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba kaga cewa alkiyama ba za ta tsaya ba har sai madina ta kore dukkan ƙazantarta dukkan wani dattinata dukkan wasu miyagun mutane wanda su ne a matsayin dattin kamar yadda zuga zugi ke kore dukkan wani datti daga bakin karfe in aka gino bakin karfe daga ƙasa ka san yana tare da datti da ƙasa da wasu abubuwa duk tare da shi amma da ka kai shi makera yanzu aka sa mai zuga zugi za ka ga an hitar da ƙarfen na asali an kuma ware dattin da ke tare da shi to haka madina za ta yi to ai cewa alƙiyama za ta tsayi ba yanzu ba zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam za ka limamu nawawi ya ce in an yi la'akari da wannan riwaya ta muslim to ba zamanin ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bane a wani zamani ne zai zo daban wani lokaci zai zo wani lokaci ne kuma zai iya zuwa zai iya yiwa ka ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wani lokaci bayan sa kuma malamai suka ce wannan ba ko da yaushe ba ne ba ko da yaushe ba ne aka ce waƙasan ne duna waƙi wani lokaci wanda wani lokaci kuma fi ƙaunin duna ƙaunin a cikin wasu mutane ban da duka fi khasin duna amin a cikin wasu keɓantattu ban da duka ba umumi ba ne haka bai nuna lafazin umumi ma'ana ma'anarsa ba ta da umumi ba ta gamewa ba in tana gamewa ba alqur'ani ba zai karanta mana wa min ahli almadinati maradu al-nifaq la ta'lamu nahnu na'lamu sanu'adhibuhum marratayn thumma yuwadduna ila adhabin azim kaga cewa min ahli almadinati akwai daga mutanen madina waɗanda suka kware sun kware a wajen munafici kuma min ahli almadinati wa min ahli almadinati sun kware a wajen munafici saboda kware wasu a munafici ma Rasulullah ba ka iya shida amma mun musan su sanu abdu marratain har zuwa karshen aya to cewa min wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaqi sayyununa fi waqtin ne duna waqtin domin aikan babu illa da muni kamar nifaq babu khuf kamar munafikai su ne mafi munin watan muni to kaga amma kuma ga alqur'ani ya faɗe su kuma cikin madina suke kaga ya nuna fi waqtin ne duna waqtin wa fi qawmin duna qawmin kuma abin da zai tabbatar da haka wasu kuma mafiya tsarki sun bar madina sun fita daga madina sun koma wasu wurare sun zauna sun zanna wasu wurare sun bar madina irin su wata amar ibn yasir ارسل سيدنا علي الحسن بن عبيد الله زبير بن الأوام عمار بن ياسر da sauransu dai waɗanda manya manya da cikin sahabbai ne aka ce sun bar madina sun koma wani wuri tare da su kuma su ne min atyabil khalqi suna daga mafiya tsarkin halitta to kaga kenan wannan zance wannan lafazi wato fi waqtin duna waqtin wa fi qawmin duna qawmin وفي خاص دون عام من ده ما لم يسك فلا كده حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الحوادي سعيد بن يساع يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بكليه تاكل القرى يقولون يضرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الطين خبر الحديد
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي هذا ترجمه شيكم يجي قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا باب الأباري أن يحيى بن سعيد يا جي يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الخباب يا جي أبا الخباب سعيد بن يسار يقول شين سعيد بن يسار يقول لنا سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ناج أبو هريرة دالة تفتك ليش يناتي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو هريرة يجي من الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي أمرت بكريتي أم أمرتني بكريتي إني هجرة زوا وتا الكرية أي أمرت بالهجرة أمرت بالانتقال بقرية أو الكرية تأكل القرى wadda ke cinye alkaliyu ma'ana wadda ke cinye alkaliyu wadda ke rinjaya alkaliyu aka ce abin da ake nufi wadda ke rinjaya alkaliyu ita ce hedikwatar rundunar musulunci ita ce hedikwatar daular musulunci wata madina kenan da wannan wasu daga malamai suka ce wannan na daga cikin tarin hujjojin cewa madina gaba take da makka cewa ta akulin qura tana cinye alƙaryu tana buɗe alƙaryu tana galaba akan alƙaryu sannan kuma ta kafa tutar musulunci ta yi wa makka don haka ta haɗe makka ta haɗe makka daga makka aka taho aka ci daga madina annabi sallallahu alaihi ya taho ya ci makka ya kafa tutar musulunci a makka to haka kaga madina ta cinye makka ta akulul qura'a bai ko duk wanda ya ci shi ne sama bisa ga wanda aka ci za ka wannan ma hujja ce akan madina watan gaba take da makka ya suna cewa yasribu a da abin da suke cewa yasribu shine ma'ana wasu daga sashen munafukai ana nufin arada ba'd al-munafiqina yaqulu lil madinati yasribu suna nufin suna ambatonta da wannan suna amma kam abin da ya dace da ita ba ya siribu ba domin ya siribu akwai maganar zargi zargi to ita ko gari ne mai tsarki da daraja sai da Allah ya zaɓa manzo Allah shi sannan ya zamo garin hijira sannan manzo Allah ɗungurungum ya dawo ciki to ina magana kuma zargi ga garin da manzo Allah yake ciki da garin da Allah ya zaɓa manzo Allah babu shi za ka maza Allah ce ko kaɗan ba ya tribu take ba sunan da ya dace da ita ya ce wahiya al-madina ita ce madina babban birni talbin nasa kama fil kiro habat al-hadid tana kore mutane ma'ana shirarar nasi miyagun mutane da gare ta kamar yadda alkiru zuga zugi na makeri yake kore yake cire habat al-hadid duk wani dattin da ya dake wa karfe to zuga zugi na makera zuga zugi na makeri zai kore duk wannan wannan dattin
babun almadinatu qaratun
waɗannan akwai hujjojin da da yawa hujjojin da ke nuna madina gaba take da makka wasu kuma hujjojin su nuna makka tana gaba da madina amma abin da ya fi ƙarfi cewa madina domin duk an yi mufadal an yi mufakarar amma abin da aka rufe da shi makka ba ta samu amsa akan wannan ba ba ta samu abin da za ta ba da amsa akan wannan ba cewa duk an ji komi akwai ka'aba akwai kaza akwai kaza akwai kaza na aka yi annabi sallallahu alaihi duka amma yanzu halan ina annabi sallallahu alaihi yake kwance duk mun ji tarihi an karanta mana tarihi duk mun ji kwarai da gaske matsayin duk a matsayin tarihi to amma halin ina nan sallallahu alaihi kwance madina za ka madina ke da bigiran da a ƙasa kaf ba inda ya darajar nan a sama kaf ba inda ya darajar nan har al'arshi ba inda ya darajar inda annabi sallallahu alaihi kwance to shi wannan kan musallama باب المدينة طابة باب تقديره هذا باب من باب كنا المدينة مدينة من الله صلى الله عليه وسلم سننتا كودك سنة ينتا طابة طابة طابة أسليشي دايا باتو دايا باتو shi ne asalin sa wajen tasrif a wajen tasrif to amma ƙa'idar tasrifi da ta gudana akan akan sunan da ba ɗa batu ne ɗaya batu to ta harraka harkul illa wan fataha ma qablahu qulu alif dama ga ƙa'idar tasrifi in harafin illa ya zan mutaharriki mai wasali in ka diba kuma harafin da ke bi mishi maftuhi ne to wannan harafin illan ko waune ko ya ne za a shi alif to haka yake kawala kawala kawala kaga ta harraka harfin asalin kala fa kawala me me zai nuna maka asalin kala kawala mai da shi mudari ya kulu kaga wawin shi ya dawo alifin na shi asalin sa wawu ne mai da shi masdari qaulun fu qaulan kaga ashe alifin nan na qala asalin sa wawu ne to lamma taharraka hadha alwaw huwa harfu illa wa kana ma qablahu maftuhan quliba alifan da mai da shi alifi sai a ce qala ba'a asalin ba'a bai'a bai'a kaga taharraka harful illa wa kana ma qablahu maftuhan abinda ke gaban shi maftuhi ne fata gare to da sai a ce ba'a amma me zai nuna maka asalin shi ya dawo maka ka gano asalin wannan alifi in kana so ka gano asalin wannan alifi me asalin sa me shi mudari ba'a yabi'u kaga kuma ba asalin shi ne bai'u ko bai'an to irin shi ne wannan babatu asalin shi daya batu ta haraka harful illa wa fata ma qablu wa qulib alif sai ta kuma dabatu
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وأن الحديث خالد بن مخلد إن جاء الإمام البخاري يا ذا تدمو قال حدثنا سليمان يتي سليمان يا ذا تدمو شيكما يتي حدثني عمرو بن يحيى يتي عمرو بن يحيى ذا تدني عن عباس بن سهل يا كربو عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد shi kuma ya ji daga abi humayd radiyallahu ta'ala anhu qal abin da yace aqbalna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam min tabuka mun gabato tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga tabuka hatta ashrafna ala almadina har sai da muka ga kawo gashi muna hango muna hango daga nesa muna hango madina ga madina nan mun mun kuskawa فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طابة ونن إتتشي طابة ma'anar ɗaba mai ƙamshi ɗaba aka ce turɓayan madina ƙamshi take ko ƙasan madina ƙamshi take ba kamar sauran ƙasashe take ba ka sai da tuna fa'ima alaihassalam take cewa watan ma za alamar shamma turbata ahmadin Allah shimma ma'ad duhuri gawaliya سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا تشي دول دي شاكي قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا يا شاكي كرشن تراي كرشن تراي قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم bancin ga kasar Madina ce mai kamshi aslan sannan kuma ga kamshin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce daba mai tsarki daba mai tsarki ɗaba mai daɗin zama mai daɗin zama ko yanayin madina daban yake da sauran yanayin garuruwa wajen yanayi to shine mana ɗaba mai daɗin zama ɗaba mai tsarki ɗaba mai kamshi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya mata kirari da shi kenan hadhihi ɗaba manzo Allah na son madina yana son madina don haka duk mai imani ya jina son madina manzo Allah sallallahu in ya taso mu madina wani shauki ke kama shi na madina sai ya mutsu ya ji ya iso sai ya mutsu ya iso madina saboda shaukin madina saboda jin daɗin madina saboda son da manzo Allah ke madina saboda saboda wannan son ne ya shafi mutanen madina manzo Allah ke son mutanen madina to
babu labatayil madinati babu labatayil madina wannan babi kenan na geffa biyu na madina geffa biyu na madina
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت الصباح بالمدينه تركع ما جعلتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لامتيها حرام حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو رأيت الزباء بالمدينة زباء اسمه بالمدينة ترتأ ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتها حرام wannan hadisi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ya zantar da mu qala akhbarana Malik yace Imam Malik ya zantar da mu ya ba mu labari an Shihab ya ji daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi kuma an Sa'id an Sa'id ibn Musayyibi ya tafi daga Sa'id ibn Musayyibi shi kuma Sa'id ibn Musayyibi an Abi Hurairah يا جل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول حقيقة يا زموينا تشيوا لو رأيت الزباء بالمدينة ترتأ ما ذأرتها دا أقدر هذا قم بريوة كو بري أمدينة زباء بري جمعنا نزبيا بريوة to da zan ga bareyi tarta suna kiwo a Madina ma za artuha ko firgita su ba zan yi ba balle maganar farautar su aka ce kuma kina ce ga farauta din aka ce a'a abinda bai ma kai farautar ba yake nufi za artu kamar yanzu ka isko wato akuya ta dona kai tana shan ruwa sai ka kada a kasan za ta zabura to wannan shine firgitarwa tsoratarwa ba ce kai za ka yi farauta ba ba ce kai za ka kama ta ba a katsa mutu kai ya ce to ko shi ba zan yi ba sai ka hujja ya ce abin da ya sa ƙala rasulullahi sallallahu ta'ala sallam domin annabi sallallahu ya ce ma bai da labatai haramun abin da ke tsakanin gaban ta biyu haramun mai alfarma ne haramun yana da haramci haramun yana dokoki ma'ana ba a farauta a wurin ba a farauta a wurin don haka da zan ga barewa a cikin madina zan kyale ta ko firgita ta ba zan yi ba ko tsorata ta ba zan yi ba balle magana farautar ta domin tsakanin annabi sallallahu alaihi ya ce tsakanin waɗannan gefa biyu na madina gefen gabas da gefen yamma haramun haramun ne mutum ya yi farauta a ciki haramun ne ya karya itacen da ke ciki sauransu alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين